نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شادية وتنزل القيدة هجراء النبي صلى الله عليه وسلم نبولا نري حدود أربعين بقوي wanda ya dace da 28 ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'usulus talata wannan shi ne darasinmu na nawa 17 malam ya ce wannan su idamatu mutane idan suka mutu yau ba a za a tada su mana yana daga cikin abin da za ka ba da gaskiya da shi cewa mutane in suka mutu to kuma Allah zai tada su domin ya masu hisabi ya masu sakayya a bisa yadda suka gudanar da rayuwarsu a duniya ka yarda da haka idan baka yarda da haka ba ka shiga uku domin wannan rana za ta zama tura na bakin ciki gare ka dan baka yarda da ita ba saboda haka ka yarda da cewa in ka mutu kuma Allah zai tada ka kamar yadda da can ba kanan Allah ya kawo ka to haka kuma in ka zo ka tafi kuma Allah zai kara tada ka can gaba kakka zama arni kakka zama baba guje kafin kakka yarda ka dauki akidan mutanen da suke sa hankalin su ciya za a cewa in mutum ya mutu ya zama kasa kuma a tada shi kakka yarda ka dauki wannan muguwa akida ne sakidar banza ce ba ta da mahita. Waddalilu malam ya ce dalili akan wannan magana cewa mutane idan suka rasu za a tada su. Ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Mina khalaqana kuma fiya nu'idu kuma mina nukhrijukum taratan ukhra. Mina Allah ta'ala ya ce daga ƙasa, khalaqana kuma muka halice ku. ma'ana daga ƙasa muka halicci asalin babanku Adam daga ƙasa Allah subhanahu wataala ya halicci shi khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halicci shi daga ƙasa Allah ya ce mai ka zamanto Adam sai ya kasance Adam kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turab ya ayyuhan nasu in kuntum fi ريب من الباس فإنا خلقناكم idan kuna cikin kokonto game da tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya ce to mu ne muka halice ku min turab daga turbuwa daga ƙasa Allah subhanahu wataala ya halice ku ma'ana ya halice asalin baban ku domin Allah ya nuna muku cewa Allah yana iya abin da ya ga dama duk abin da Allah ya ga dama yana yin shi Allah zai mai da ƙasa ta koma halitta mutum mai jini da tsoka, mai jijiyoyi da ‘yan hanji da ƙasusuwa ga jikin shi, da fartuna da gashi, kuma duk da ƙasa ne. Allah ya ce duk ta samun mai wannan kuma ta yi, ba dole ba, domin ita ma baiwa Allah ce. Allah ke juya ta ya sarrafa ta yadda ya ga dama. To daga ita ɗin, wadda kuke cewa in kuka zama ita yaya ni za a maida ku Allah ce da ita ka halittu ita ce asalin halittar babu ku Allah ya maida Allah ya maida ta ku to ina ga ga ku kuma kun koma cikin ta kun narke kuma ita da ku wannan ba wani abu ne mai wannan wa fiha Allah ya ce kuma fiha a cikin kasa nu'idukum za mu maida ku duk wanda ya mutu ina ke sa shi cikin kasa abu da kasa ko a mai kabari ko a mai lahadi ko a sa ya tsakiya ko a sa ya gefe a jera mai burguna bululuwa ko na siminti ko na laka gwargwadon al'ada ko kuma a samu ainihin kasaki kasko kasko a zo a jajjera ko a samu tabarma a sa sannan a kawo mi a kawo ganye a baza sannan a kawo kasa a zangi daddalawa ana bugawa ana daddalewa ko da dai ka motsa kakka dawo ka san shi kenan ana makari saboda ko da ka yi wari warin ba zai hito ba amma ana fatan ka dawo a duk wanda ya mutu ba ke dawo ba dan dai abin ba yiwa ne baka ke wurin sa naka na kusa da kai kaga ya tara amma duk da kana so kuma sai ka zuba da gudu sai ka ware sai an taro ka wa fiya nuhidukum Allah ya ce kuma cikin kasan nan zamu maida ku wa mina daga cikin kasa nukhrijukum zamu fitar da ku tawratan ukhra wani lokaci na daban saboda haka kenan wannan aya dalili ce akan cewa mutane in sun mutu Allah zai tada su wa qawluhu ta'ala da kuma maganan Allah subhanahu wataala da yace wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah yace Allah ne ya ciro ku daga cikin ƙasa cirowa ma'ana Allah ne ya fitar da ku daga cikin ƙasa ma'anar ta ne da mina khalaqana kun anbatakum akhrajakum min al-ardi ikhraja Allah ne ya fito ku daga cikin ƙasa kamar yadda Allah yake hiddo tsirrai daga cikin ƙasa ciyawa haka kuma Allah ya hiddo ku daga cikin ƙasa summa yu'idukum fiha sannan Allah subhanahu wataala ya mayar da ku a cikin ƙasa in kun mutu wa yukhrijukum ikhraja kuma Allah subhanahu wataala ya hiddo ku hiddowa daga cikin ta a lokacin da ya so ya tada ku fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ya ce tsawa ce guda ɗaya za a yi kawai Musa ce mala'ika za a yi fa idahum bisahira sai kaga mutane ga sunan duk sun hito daga cikin ƙasa duk ga sunan saman ƙasa gaba daya kamar yadda muke haka thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah ya ce sa'annan wato ayi wata busa ta daban sai kuma kaga mutane ga sunan tsatsai suna kallon junansu wata aya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum yanzurun sai ga mutane suna kallon junansu da aka yi wannan busa ɗin. Kalu ya wale na hada yau mudin, hada yau mulfasulun ladi kuntun biyu su kaddihu. Da aka waɗannan ayoyin guda biyu kaɗan daga cikin ayoyin Alƙur'ani ne masu ɗimbin yawa, masu tarin yawa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sanar da mu cewa idan mun mutu za mu tashi. Idan muka tashi kuma tashi ne tadawa ce Allah zai mana domin ya mana hisabi domin a yi mana sakayya a bisa yadda muka yi rayuwarmu a duniya a bisa tsarin da Allah yake so muka bi wannan tsarin muka rayu ko kuwa san zuciyarmu da san mu muka bi muka gudanar da rayuwa wannan labari sai mun je mun tsaye gaban Allah subhanahu wataala babu wanda da zai wucewa gaban Allah ba sai Allah ya mishi tambaya waqifuhum innahum mas'ulun Allah ce ka tsaye da mutane tambayar su zai kaji a tsaye da su mutane da ta tabbaya na sauri Allah ce a tsaya nan gurin tambaya zai tambaya za a yi bisa halayenka masu kyau bisa aqidarka da tauhidinka mai kyau bisa kyawawan ayyukanka da Allah subhanahu wataala ya sanya ka kai yadda Allah ke so ko baka yi ba za ka bayyana ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ka aikata. Allah ya samu amsa da gaugawa ko mai amsa amsa mai kyau. Wa badal ba'th bayan an tada mutane kuma muhasabuna za a yi masu hisabi. Hisabi za a yi. Hisabi shine lissafa ma ayyukan. Za a lissafa ma kowa aikin shi. za a kididdige ma da abin da kai wa majziyuna kuma bayan an tada mutane mutane za a sassaka musu bi amalihim da ayyukansu bayan yin hisabi to sai jaza'i ya biyo ba shine sakayya ko ba haka ba dama yin haka yi lissafi ga abin da ka aikata ga abin da ka aikata ga abin da ka aikata ga shi dai ta rubuta dana ta karanta maka to sai a diba a ga me ya firin jayi wani za a yi ta karanta mai kyawawa a yi ta karanta mai hakan shi wani kuma a karanta mai mai kyau a karanta mai mugu a karanta mai kyau a karanta mugu a karanta mai kyau a karanta mugu haka sai an kare Allah subhanahu wataala ya ce to kyawawa ayyukan ka sare jayi mugaye shikenan ka tsira wani kuma a ce a mugayen ayyukan ka sun rijayi kyawawan ayyukan ka saboda haka ka hallaka Allah ya kiyaye to da haka kenan idan aka yi hisabi to sai kuma a yi sakayya sai a ce mai kaza ka tai dama ka tai aljanna mai kaza ka yi hagu ka tai wutar jahannama Allah ya kiyaye wa dalilu qawlihu ta'ala dalili shine maganan Allah subhanahu wata'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya ce dukkanin abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai duka na Allah ne shi kadai Allah ya halicce su Allah ya mallake su kuma Allah ke juya su yadda ya ga dama da samman da abin da ke cikin su da kasai da abin da ke cikinsu mala'iku gaba ɗaya kaf Allah ta'ala ya halitte su bayan Allah ne kuma Allah ke juya su aljannu haka nan mutane haka nan kwari haka nan tsuntsaye haka nan dabbobi na gida da na daji haka nan duk wani abu mai motsi kai da ma wanda ba ya motsin da mai hankali da mara hankali gaba ɗayansu na Allah ne kuma Allah ke mallakarsu ba wanda yake da iko kansu kuma ba wanda yake juya su ba wanda yake karkata akalansu sai Allah subhanahu wataala gaba dai komai nasu yana ga Allah li yajzi alladhina asa'u domin Allah subhanahu wataala ya sakanta ma waɗanda suka yi mugun aiki bima amilu da abinda suka aikata ma na Allah ta'ala yayi duniya ne saboda mi saboda a yi ayyuka masu kyau to wanda ya zai samu kyakkyawan sakamako wanda kuma ya ƙi to zai samu mummunan sakamako irin yadda ya aikata jaza'an wifaqa mutum zai samu wa ya jaziyar ladina sanu waɗanda kuma suka yi aiki mai kyau Allah ta'ala dan ya saka musu bil husna da ainihin sakamakon da yake shine mafi kyawun sakamako to kaje dalilin cewa idan an mutu aka tashi akwai hisabi kuma akwai mi akwai jaza'i akwai sakayya akan ayyuka wanda ya aiki mai kyawu zai samu kyakkyawan sakamako wanda ya mugun aiki ya bari zuciyar shi ta rinjaye shi ta abin da ya ga dama ya manta da hakkokin Allah akan shi da tsare-tsaren da Allah ya tsara mai yadda za a yi rayuwa to shi kenan shi ya ja mu kanshi man amila salihan falinafsi duk wanda ya aiki mai kyawu to yayi aiki mai kyawu dan kashi wa man sa'a fa alaiha wanda kuma ya mummuna aiki to mummuna aikin sakamako zai koma mare shi ne amma rabbuka bi zallabi lil abid Allah malicinka ba zalimin kowa bane Allah ba ya zalunta kowa adalci Allah yake ma kowa da kyautatawa wa man kadaba ko ban kazzaba duk wanda ya karyata bil ba da tashi alkiyama yace babu alkiyama kafar to wannan ya kafarta da Allah subhanahu wataala wa dalilu dalili qawluhu ta'ala shine magana Allah ta'ala za'ama alladhina kafaru an la yub'athu kafirai sun bugi gaban su sun yi kirari sun yi kuwa sun fada da babban murya cewa lalle ba za a tada su ba in sun mutu ba za su tashi ba mana sun zangi cewa wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun sun zanki tashe idan muka mutu muka zamanto turbuwa muka zamanto kasusuwa muka rididdige gaba ɗaya kashin ma an ka ɗauka da ka murza shi haka sai ya koma gari shin in muka yi haka za a tada mu kuma za a tada mu da mu da uwayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu Allah subhanahu wataala ya ce masu walina lawalina wala sirina la majmu'un ka gaya musu mutanen farko da mutanen ƙarshe lalle sai an tattara su gaba ɗaya ila miqati yawmin ma'lum ya zuwa lokacin wata rana sananniya sai an tara su gaba daya sannan Allah ya ce wa qala alladina kafaru idza kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu in hadha illa asatirul awwalin kafirai kaga Allah ta'ala sai ce musu kafirai waɗanda suka kafirta da Allah sun ce idan muka zamanto ƙasa uwayenmu ma da kakanninmu suka zamanto ƙasa shin za a hiddo mu daga wannan ƙasa ɗin mu koma masu rai ayin wannan alkawari an yi mana shi tun gabanin a yi mu an yi ma uwayenmu da kakanninmu ba komai bane face tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko kawai saboda kafirai sun waɗi wurare da dama cewa ba za a tada su ba in sun mutu wannan ma Allah ce za a mallazi na kafaru kafirai sun raya sun yi bugun gaba sun fada da babban murya cewa lan yi ba ba za a tada su ba qul Allah ta'ala ce bare ka ce musu eh sai an tada wa rabbi kuma na rance da Allah maliki na ka gaya musu la tub'athunna wallahi sai an tada tabbas sai an tada ku Allahn da ya kawo ku duniya kuma shi zai kai ku lahira. Allahn da ya tara ku ya ba ku rai a duniya shi zai ba ku rai a ranar lahira. Umma la tunabba'unna sa'annan lalle sai an ba ku labari bima amiltum game da duk abin da kuka aikata. Duk abin da kai sai an baka labari tiryan tiryan sa'annan kuma a mika ma littafi kuma ka karanta tiryan tiryan tun daga zamanin balagarka lokacin mutuwarka duk abin da ka yi an ƙididdige maka shi wa kulla insani nalzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqihu manshura haji Allah ta'ala ya ce kowa mun rataya mai ruko da shi nan cikin wayar shi ranar alkiyama za mu hidda mai shi littafi ne ga yanan buɗaɗɗe ya buɗa yana karantawa iqra kitabaka kowa ran ya iya karatu ko baka iya wannan nan dole ka karanta saboda rana ce ta adalci ka karanta da kanka a ce ma yaya ka ce duk kayi gaba ɗaya duk ka tuno kayi abubuwan gaba ɗaya babu wani wanda aka kaga maka shikenan sai ka zaɓi makomarka da ɗan. Da abin da ka yi kaza sai an baka labari. Duk abin da ka yi, wa waje duba amilu haɗa. Mutane za su samu da abin da suka aikata cikin littafin da suke karantawa ga yanan an kawo shi. Wala ya zulimu rabbuka ahada, Ubangijinka Allah ba ya cuta kowa. Abin da aka rubuta ɗin nan ka aikata shi. sallah ta farilla ta nafila karatun alkur'ani zikirin Allah tasbih da hailala da sadaka da zumunci duka kai duka yana shegantaka iri iri inga ta nan da an rubuta shakkiyanci iri iri tsageranci raina mutane raina Allah da manzon shi raina alkur'ani wargi da su duk ga yana wargi da hukunce hukunce duk ga yana duk an kawo babu wani wanda za a raga maka domin abin da kai ne dama Allah ta'ala ya kawo ka duniya ne don ka bauta mishi don ka yi biyayya gare shi ga annabin shi ba kuma ka kiya ba kuma ne inda kai ana biye da kai ana larwai ana rubutawa waɗanda aka hada su su ma rubutun su rubuta abin da kake aikatawa su ba ruwansu da abinci ba ruwansu da ruwa ba matsalar su wace wannan ba su gajiya la yafturun malaiku ne aka hada ka da su su ba su gajiya ba irin yan rasa saman ba ne waɗanda suke gajiya ba in marijiya su je a bari hagu a waɗannan ba su rabuwa da kai inda sa yi haddari haka kwanta ba su gajiya tsawon rayuwarka kuma kaga su masu rasa sama me suke rubuta ma sunanka sunan babanka sunan kakanka shekarar da aka yi ka aikin ka matarka yayanka su kenan ba kuma a wuce wurin wani amma zai gama saboda yan adam ne sai su gashi ka wannan mala'iku duk abin da kai duk kai da ka kaje kai nan kai nan suna rubuta suna biye da kai suna kai duk maganar da kai suna rubuta ta aikin da duk motsawa ka suna rubuta haka ba cuce ka ba ba zalunce ka ba aikin ka ya ja maka aikin ka ya ja maka mutu ka san ba ya ce da abin da wale kiriya mutum cikin kabari ai mutuwa ce ta ja mushi da bai mutu baya maka wadhalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala to shi wala kirba malaika azaba bane duka bi ne azaba ce da rama in kayi na rama ya maka rama in kayi na azaba ya maka Allah ya samu dace to wannan aya tana nuna cewa duk wanda bai yarda da tashin alkiyama ba to ba musulmi bane Allah ya raba mu da kare ta ranar alkiyama mala yace wa arsalallahu kuma Allah subhanahu wataala ya aiko jami'ar rusuli dukkan manzanni gaba ɗaya mubashirina wa mundirina ya aiko su alhali suna masu ba da labari mai daɗi ga wanda ya bi su suna ba da labari mara daɗi ga wanda ya tawayi gare su bishara shine al-ikhbar bima yasurru al-insan ba da labari game da abin da zai faranta maka rai a ce ma in ka ba Allah za ka samu kwanciyar hankali kaga akwai natsuwa an maka albishir mai daɗi tun nan duniya in ka ba Allah za ka rayu cikin farin ciki in ka ba Allah za ka yi za ka rayu cikin hutu in ka ba Allah subhanahu wata'ala za ka samu cin nasara a cikin rayuwa za ka samu san Allah da manzon Allah in ka ba Allah za ka samu gida aljanna waɗannan albishir ne yake ma da ni da abin da zai faranta maka rai to haka manzanni suke wa mundirina suna masu ban tsoro alindari shine mi ba mutun tsoro game da ba mutun labari game da abin da zai tsoratar da shi al-ikhbar bima yukhawif al-insana ko duniya ko lahira a baka labarin abin da zai baka tsoro duniya ko lahira cewa duk wanda ya saba ma annabawan nan to ga abin da za ya samu duk wanda ya saba musu to ba shi ba kwanciyar hankali ba shi ba hutawa ba shi ba farin ciki ba shi ba samun nema ranar alkiyama to haka manzanni suke suna ba da labari mai daɗi ma'ana manzanni suna wa'azi ne na at-targhib wa tarhib suna kwadaitar da mutum ya abu mai kyawu da ya samu kyakkyawan sakamako sa'annan kuma suna tsoratar da mutum daga mugun aiki don kai samu mummunan sakamako ranar alkiyama haka Allah ya aiko manzanni ma'ana su manzanni ba yan arabe su bane kawai haka nan ba a sha dadi kadai a nema addu'a a nema albarka a duk wanda ya ramu manzanni sai ya sha wazi sha mai hannunka mai sanda ka bi duniya a hankali ka bi doka Allah in kana so ka gaba da duniya lafiya su manzanni haka su yan wa'azi ne yan gargadi ne tunatarwa suke kuma bayanin su maka addu'a ta samun ci gaba ta samun karuwa ta samun jari ta samun kasuwanci ta samun lafiya ta samun karuwa haihuwa ta samun neman zaman lafiya da kwanciyar hankali duk sun yi maka amma su ce ma duk waɗannan ba za su samu ba sai da bi sai da bin Allah sai da bin annabawan Allah su aikin su kenan wa dalilu dalili akan cewa Allah ya aiko manzanni suna masu albishir suna masu gargadi qauluhu ta'ala magana Allah subhanahu wataala rusulan mubashirin wa mundirin Allah ya aiko manzanni wato suna masu ba da labari mai daɗi kuma suna masu ba da labari marar daɗi. Li Allah ya kuna linnas domin kada ya kasance ga mutane alallahi ga Allah hujjatun wata hujja bayan rusuli bayan Allah ya aiko manzanni kuma mutane su ce ma Allah ai mu ba mu ji sakonka ba Allah muna ganewa ko yawwa Allah ya aiko annaba da manzanni kuma ya aiko su da bishara ya aiko su da nizara da gargadi da bishara ya aiko su su gaya ma mutane sakon Allah wanda ya buga abin da zai samu wanda ya kiya kuma ga abin da zai samu shi yasa wata aya Allah ce wa ba nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin wa man amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladhina kadzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun Allah ya ce ba mu aiko annaba da manzanni ba sai dan su zamanto masu albishir zamanto masu gargadi to duk wanda ya bada gaskiya gare su kuma yayi aiki mai kyau Allah ta'ala ce to waɗannan ya aljanna babu tsoro a kansu kuma babu bakin ciki a kansu a duniya a lahira ba tsoro ba bakin ciki duniya da lahira duka Allah subhanahu wataala zai dauke musu waɗannan abubuwa kuma da ma din rayuwar mu gaba daya muna neman ta ne dan mu rabu da bakin ciki mu rabu da tsoro waɗannan da an raba ka da su shikenan ka dawwama cikin nema a ce ba ka tsoro kuma ba ka bakin ciki ma'ana ba abin da zai bata ma rai kullun cikin farin ciki kullun cikin walwala kullun cikin dariya cikin murmushi cikin annashawa kake to dama duk abin da kake nema dama kana neman shi ko mace da kake aura dan ta kara ma farin ciki ne ka aure ta to sai kuma da yake duniya ce sai ta kara ma damuwa yaya ma kana samun su saboda mi saboda su kara ma kuzari su kara ma walwala da farin ciki to in ka ba hanyar Allah da su sai su kara ma in kuma ka ba hanyar banza da su shikenan sai sa ma bakin ciki da takaici duk abin da ake nema duk kuɗi da kasuwanci da muke da aiki duk muna yi ne saboda mu rabu da tsoro mu rabu da fargaba da faduwar gaba da duk wani abin ya taso bai tara mana hankali amma kuma kaga ana neman ko ba rabu da waɗannan abubuwan ba daga ji das duniya kenan to amma duk wanda ya ba Allah subhanahu wataala ko da gaban shi ya faɗi ko da ya ji tsoro ko da ya shiga cikin fargaba to ba iri ɗaya ne da wanda ba yin Allah ba in dai bin Allah na gaskiya ne ba na baki ba ne ka san akwai masu bin Allah da baki da fatan baki yan ta yi daɗi yan ta more ni kawai da ta magana addinin Allah saboda ni saboda baya da matsala komi da zarar matsala ta zo to shi kenan sai ka ga yamance ba da me ma yake faɗi da can to akwai kuma wanda da gaske ne tsakanin shi da Allah yake faɗin addini ko me ya faru ko da gaban shi ya faɗi ko da ya ɗan shiga damuwa to kuma da sauri za ya dawo na ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru wa idza hum mubsirun mutum baya tahiya nesa ko da wani abu ya same ka na zulumi na bacin rai na bakin ciki kana da abu ka rasa kana kana tariyar kudin ka kana so kai wani abu sai Allah ya je wata musiba ba wai kudin za su konewa ba ba kudin za su bacewa ba ba sace su za a yi ba musibar taka ce ko ta iyalinka. Wata rashin lafiya ce za ta zo ta lashe wannan kudin. Kana da ‘yan motarka, kana ‘yan tariyar kudin kan an kwana biyu, abin sun kai ka zabarewar haka ka sake wata. Sai dan kai ce ja daga nan ba ni lafiya da Allah ya bada ba. Kuma ka ga dole ka ja daga nan ka mai magani ko? Cuta balan balan balan a kashe hamsin a kashe sittin a kashe saba'in da kadi ba sai kaga ɗan kuɗin da ke gare ka miliyan uku da wani abu wanda kana jiran balewar haka sun kai miliyan bakwai ko shidda sai kaga jiya ta lashe kuɗin kuma ana cewa sai ma yi ta waje yi da kashe ke sauran ba yadda za ka yi hukunci ne daga Allah in ba da fatan baki kake waɗi ba shi kenan in kaɗan ji zafi kaɗan damu haka kuma sai ka dawo ba za ka rike abin ba bai ta kallon abin shi kenan Allah ya baka kuma ya karɓi abin shi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta Allah subhanahu wataala da abin da ya baka nayi kuma da abin da ya karba ma gare ka nashi aro ne dama aka baka kullu ma inda nasi ariyatun mustaradda da abin da yake wurin mutane aro ne aka bada kuma ka san kayan aro mai da sake ka dauka aro kayan mutane kake mai da in kai karman jahil abin bai ba to in ka madara dan Allah ba za ka mishi ba Allah ba zai ci kawo aran da na baka kace ka ki ba ta ba dole ka ba da haka Allah ya ce duk wanda ya ba annaba da manzanni to wannan babu tsoro a kansu kuma ba su yin bakin ciki Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina amma da suka karyata ayoyin mu yamassuhumul azab azaba za ta zanki samun su lokaci bayan lokaci bima kanu yafsukun saboda fasikanci da suke yi saboda tawaye da suke madokan Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye mu wallahu ta'ala alam ina ya kamata mu kwana wanda muka fara daidai Allah subhanahu wataala ya babu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara nan malam hmm to ba magana
mutum ya ƙare sallah ya sallama ta farko sai kuma iska kuce mishi ya ce ya sallata shi
a mutum ne a ya zo ƙarshen sallar shi ai ya yi sallama ta farko sai iska ya kuce mishi shi ke na sallar shi ta yi domin dama abinda ke dole shi ne sallama sallama guda biyu sunna ne saboda ka in kayi guda ta isa yanan kayan inda a ce kayan ka sallabe ne to shi kenan sallah ta lalace amma tun da ka riga ka yi sallama ta farko to sallah ka ta yi Allah ya sa mu dace
Allah ya ce wannan kannan ya ce me yake suna kannan iyayensu ko da magajin ne na iyayensa sun rasu ya ce wato yana iya musu waye ta tara su ya musu layya
kakanni ne ba kakanni ba kakan kawo kakan
mutum ne ya ce wai kakannin iyayen shi ko kuma kakannin shi da sun rasu na bangaren uwa da uba kenan ko ko yana iya tara su gaba da musu layya yana iya ya halitta yana iya layya da sunan su ce Allah kai masa lafiya na'am
Allah ya ce mace ce ta yi aure yawara ce ta yi aure kayan zuwa ga aure auren yanzu ya sati biyu da yin auren ya ce amma tun kahin nan dama sun yi sharadi uku da cewar wato wai ba za ta ba za ta yinwa ba ba za ta ba za a tashi hankali ba kuma ba za ta ba za ba ta son zafi to amma wato me ke suna ba a yi sati biyu kurun da abin ga auren kurun sai sai abinci rana ba ba na rana ba ba na abu shi dai gari shi abinci duk wani sharaɗin da ba cika su ba dukkan tambaya ne a wurin mutum ne za a auren mata suka yi sharaɗi da ita da shi sa ka yarjejeniya cewa ba yunwa sa'annan kuma ba rikici sa'annan kuma ba zahi shi ne dan ba za ta zanna cikin zahi ba ke to shi ne sati biyu ba ai sati biyu ba abinci yanki ba abincin rana ba abinci yawa an aka yi abinci gobe babu shi wa matsalin ma na dai tisharinta yawa ko fanka babu ya barta cikin zaki sa'annan kuma ga rigima duk da ya ce babu to waya auren yake aure daidai ne in ta gaba ta yawa sai ta ce to tunda ba cika sharadi bai ta ba musamman ma dai abinci abinci dole ne abinci dole ne miji ya samu ma ba shi abinci ba rayuwa ba abinci dama wajen rigima dole ne zo mu zo na zo mu saba inda ana tare to dole a saba sa'an nan kuma na? Daga na ba ta shawara. Tana in ba ta yawa, tana da haƙƙi in ba ta yawa, amma dai sai an zanna an tunatar da shi cewa wannan ba shi ba wai cikin sharadi ba yake ba magana wani sharadi ba ne duk wanda ya doko mace daga gidansu to za a ci da mace ko aiki take ana biyan ta wata kai ka ba ta dama ta kai za ka ci da saboda ciyarwar ta kanka take ba kanta ba saraba ba ma sai an yi wani ka'ida ana gaya maka ne nauyin da uwaye suke ɗauka na ta yanzu ya koma kanka tuna maka ne ake ba wai sharaɗi ba ne dole ne wajibi ne kuma mutane ya zarbabi gare su dan kan mace ta kurce ba sai kai ta wasu sharaɗa ba sai ka wani sharaɗi da ita ba duk cikin zumuni ne na kana son ta kana tsoron ta kace wata to ne wani kika je gida na ba yin ba ba sai ka gaya mata wata wannan nauyi ne da ya hawa kanka ko kuma ka ce ni fa gida na mace wata zama ba kuɗi dawa kullum yan jikakki da yan kurinki yana baki ba da wannan ƙarya ce kawai ba banza da wuyi da mutum za a dora maka shi ko kuma ka ce gida na in kika je ba a kashe isi ashe ba ma isin gida da waɗannan abubuwa ne wanda daga bayan kawo mace duk za ka yi mata ko sharaɗi da ko sharaɗi wanda ka san ka iya cika shi ka ɗauko nauyin da ka iya saukewa ba wanda ko an kama ma ba kai sauke shi Allah ya kiyaye tsara kenan a ta yi hakuri a je a zauna da iyaye a zanna a tattauna a yi sulhu in abin dama shi kawai dama bai san komi bai iya komi ba waye suka komi bai dace da ya taushi da sai a raba ba a zanna ba abin nan a yi zama wuri ba abinci ta zama da yunwa na'am
yace malam yana bin sai yana bin sallah ne ta tare da liman yana bin jam'i ne an kare shi ya kare tahiya amma liman bai kai ga sallama ba yace yana iya wasu adoyi
kimanta mutum ne yake bin liman an zo zaman tahiya liman bai kare tahiya ba shi ya kare ko ko ya halitta ya doyi kayan liman ya sallami dama ita ya an yi ta akwai salatin annaba akwai doyi da yawa akwai doyin da za ka iya yin su an ka kama yin su ana iya minti biyar kana yin su ba su kare ba bayan tahiya ga sanar mai risala ya kawo su da yawa suka yi ta karatun su kai dai to in sun samu sai karanta in kuma waɗanda ka dan iya yan kaɗan ɗin kana yin guda biyu guda uku limai sallame kai ma sai ka dakata ka sallame sallah dama bayan ta yi akwai salatin annabi akwai addu'o'i da yawa da ake na'am yace malam ce yayi tsuntuwar kuɗi yace wai yana iya amfani da su
yana tambaya ce ya yi tsintuwar kuɗi ko yana yi amfani da su bayan sanarwa ba bayan neman mai su bayan cigiya da gangamin mai su in baka samu ba kuma kai ma mabukaci ne maimakon ka yi sadaka ga wani sai ka yi maganka sadaka su in kana da bukatar su kai ma kana watan Allah ya kawo wata hanya wani ya cinto ya ce ga sadaka cintowa na yi ko kuma kai ka canta amma sai bayan sana ya danganci yawan kudin da kiman abin da ka canta kuma abin da bai kai kawo bane kana yin sanarwa ta yan kwanaki ka cinci dala ɗari ko nawa ka cinta kayan mutane ne kakkai sauran wato yin amfani da su sai ka tabbatar da baka game su ba ko dala ko dala ce in dai ka dauke ta to ka tabbatar da cewa in mai ta yana nema to haƙi ne kamar da mai shi da dala da yi ce jikka sai ka dan dauki lokaci kana dan cigiya kana kallon ta kuma kana cigiya na baka da ko dala in jika ce in biyar ce haka ne in goma ma haka nan ba za a yi ba amfani da kayan cintuwa wasu suna ganin haka kayan cintuwa ne waye ce yadda saboda Allah in kai da naka kana so a cinta kawai ba sai an sanar da kai ba ai ba wanda ke son haka kowa yana son yadda abin sha zuwa ce ga shi an gani amma sai gajo suna cewa kam in suka ji an yi sanarwa an ce ga wani ya tsinci kuɗi kuma ya maido su kuma kuɗi da yawa miliyan guda sai ka ji wani ce ka amma na yana har abada ba zai kuɗi ba ba ya ce maka duk masu kuɗi da kuɗin cintuwa suka yi kuɗi ne ma suka yi ba za ka yi kuɗi da kayan mutane ba kayan mutane ne in ne ba ka yi sanarwa su ka gaya ma mutane ka yi ta neman masu ba ka samu ba ba ga halitta ba ka ce a sai ka samu yanzu Allah ya samu dace
Allah ya ce wani da jima ce ya yi zane ce yanzu yana so ya tuba eh ya zai
ya ce da jimawa ya saba ma Allah ya zina yanzu yana so ya tuba ka tuba ka ka ce Allah ka tuba Allah na tuba na ƙara kuma Allah ka yabe mana shi ne kawai babu wani abin da wani kai ta istighfari kai ta tuba ka nuna ma Allah lalle abin ya baka haushi baka ji dadi ba na'am
Allah yace malam mutum ne tashi da kwana yace shi bai san bayan maharki ba amma kuma ya ga alamun kuma mani a tufansa yace ya ne zai game da wani mataki zai ɗauka game da da wani lokaci da wani lokaci ya gani shi shi dai da kwanta ba bayan ya tashi da ya gani amma ya ce bai kwanta ba ya ce bai mutum ne ya tashi da baya bayan halka da kwana sai ya ga alamar ruwa na ɗa namiji sun hito ga jikin shi da abin nan ga kayan shi amma kuma shi bai sai ya yi mafalki ba kenan ya yi shi ba ya yi tuna ya yi mafalki ya yi tun daga alama da mafalkin ya yi tashi ba komi to shi nan ba komi amma yanzu bai ga mafalkin ba amma kuma ga me to kenan ya yi shi sai ya yi wanka kuma sai wannan kayan ba zai ibada da su ba dole sai ya wanke wannan mani na'am
yace malam yana yace ai ai ji hankali game da wa- me an BTA
a kira sallah a kira sallah to wannan ba Allah ya ce ya tunatar da mutane game da caca da ake yi wurin balu wurin kwallon kafa wurin kallon kwallon kafa ke ta turawa na su ko da ake kallo ta tele caca ba ta da kyau kowace iri ba ta da kyau duk caca gaba ɗaya haramun ce Allah ya haramta idan sai mutum ya guji abin da yake haramun ne gare shi na'am
to sai an kulub da kulub da jan na na musulmi na na na na business na gurja suka neman taimako dangane da ba'azi da suka su gabatar ran alhamis mai zuwa
to ɗan kulab da jan da ke nan cikin wannan makarantai wato suke neman taimako na wa'azi da za su yi ranar alhamis wanda suka saba yi na gani ƙarshen shekara ne alhamis ta sama to suna neman taimako irin wanda suka saba duk shekara irin wannan lokaci suna yin wa'azi Ah, akwai neman taimako amma ba wai sanarwa ce dai mutane su sani na filin ida da ake so a makyawari a mai kyauraye ana neman taimako ranar masallaci ran juma'a ga halin da na samu kaina na so in yi bayani to sai Allah ta'ala ya kawo jaraba ta rashin lafiya to ana tunatar da dai mutane da wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dama to ya taimaka domin a rufe wannan masallaci a mai kyauraye bai kamata ba a bar shi haka nan wurin sallah wurin ibada ya zamanto wurin kasamta saboda bude yake ta ko'ina sai ka shiga ka yi kasamtarka ka yi bayan garinka wurin da ake sallah ce mutane na shiga suna ta kashi cikin shi Wallahi ba daidai ba ne amma an rufe ba wurin shiga kaga ko da wani yana yin shiga sai dai babba ne na san keta da katanga amma karamin yaro ai ba yawa masallaci don an zo shi abin nan sallah sai an yi tashan wahala wurin share shi to ana dai neman taimako a mai hali mai karfi da mara karfi ma kowa ya sa gudunmuwar shi domin a sai kyaurayen da za a rufe wannan a wannan masallaci ko wannan fili da ake sallah a cikin shi ta idin karama da sallah babba Allah ta'ala ya saka ma kowa da alheri na'am To, akwai addu'o'i da yawa da bara addu'o'i da mutane suke yi Allah ta'ala ya biya mu kowa bukatar shi. Allah ya shayi mu kowa hawayen shi, da abinda kowa yake so wurin Allah, Allah ya san shi Allah ya ba kowa. In alkhairi ne Allah ta'ala ya ba kowa, in kuma sharri ne Allah ta'ala ya kare mu kowa. Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci. Sa'an nan akwai sanarwar cewa ranar Juma'a, to rana ce ta ɗaya ga wata. rana ce ta mi ta hutu to ba za a hada muku hutu bi ba waccan juma'a ba ya bi kuma wata juma'a zo ba yi ba saboda haka za mu yi karatu amma dai wannan sadaka ce daga wuri na na yi sadaka da lokaci na zan zuwa yi karatu tun da juma'a ba yi ba ba ni da lahiya to tana yiwa hutun ne Allah ya jawo mana rawacin juma'a yi juma'a mai zuwa kuma sai mu zo mu yi karatu amma dai ga ka'ida ba za a yi ka'ida tunda can larura ce yanzu kuma ranar hutu ce kamata ya tsaya amma za a zo saboda kan hutun ya yawa tsayawar karatun kai ya yawa Allah ya kara mana lafiya abinda lafiya za ta ci da kuma wasu kasu ga ranar karatunsu ya zo nan gaba kuma a ce ranar hutu an yi hutu su ce dan mina aka yi ba kun ji dalili bai kamata ce juma'a biyu duk ba a yi karatu ba yawwa a jere bai kamata a ce haka nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين